الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شدة قوة جمادة الثانية hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi wanda ke magana akan maza ba'da al-maut wanda mun tafi da dama yau za mu yi darasi na talatin da hudu wato yau za mu yi magana akan fi sharabi ko fi sharabi ahlin na wato abin shan yan wuta Allah ka tsare mu daga shiga wuta da tsarkin sunayenka kamar yadda muke magana miraran wata kiraran kullum mutum ya tashi da safe ya riƙe roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya azurta shi da aljanna kuma ya kare shi daga shiga wuta Allahumma inni as'aluka aljanna wa astajiru bika minan nar mutum yayi ta roƙon wannan karanci so uku da safe an ce idan mutum yayi haka kamar yadda za ku gani nan gaba to ita da kanta aljanna za ta riƙa roƙon Allah ya ba mutum aljanna din ita kuma wuta ta riƙa cewa Allah ya kare mutum daga shiga wuta kamar yadda yake neman tsari da ita to Allah ya kare shi daga shiga wuta an ce ma tukurrira taqarrara idan ana yawaita maimaita abu amfanin shi shine ya tabbata a zuci ya zama na ana aiki malaman tarbiyya cewa suka yi mu karanta abu a cikin littafi bayan mun karanta shi a cikin littafin nan mu yi ƙoƙari mu ɗauko shi daga cikin littafin ya shiga cikin zuciyarmu bayan ya shiga cikin zuciyarmu kuma mu yi ƙoƙari mu bi da shi ya bi gaɓoɓinmu ta yadda zai zame mana daman wa lahman ko da yaushe ko farka mutum ya daga bacci ya zama zai tuno ya roƙi aljanna ya roƙi kariya daga shiga wuta wannan shine wanda mutum ya gane karatun sosai kamar yadda mun yi magana nan magabata wani ma zai lullube cikin bargon ne bayan ya rufa sannan aji ya fito yana cewa wuta wuta wuta wannan shaddad bin aus rahimahullahu ta'ala shine aka ce idan ya shiga cikin shimfiɗa shi sai ya fito yana cewa wuta wuta ya waje da gudu kuma daga nan ba zai ƙara bacci ba zai ta sallah ne har gari ya waye to mu ba za mu mukamai wannan ba amma mutum karanci mu yi kokari mu rika roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu daga shiga wuta ku dai duba jiya lissafin da muka yi a ce mutum zai wutan nan zurfin raminta a ɗauki abu a jefa amma a wannan sai ya yi shekara wato kwana dubu ashirin da biyar da ɗari biyu sannan zai isa ƙarƙashin wutan nan to a ce mutum yanzu jefa shi kawai wurin aka aka ce an yafe mai fito sai a za a iya fito daga cikin wannan zurfi Allah ka tsare mu jiya an yi magana akan yanda cikin wutan nan akwai macizai akwai kunamu wanda an yi maganan girman macizan an yi maganan girman kunamun da kuma yadda suke harbi kullum idan aka ce ma duhu to akwai matsala cikin duhun nan inda a kabari ne shi yasa kai tsaye ake roƙuwa ta Allah ka rai ka kare mu daga duhun kabari domin in an samu duhun nan to akwai masifa a cikin duhun to yau sharabu ake magana fi sharabi ahli na abun shan yan wuta qala Allah ta'ala tusqa min ainin aniyah za a shayar da rai wannan ran za a shayar da ita min ainin daga wani marmaro mai zafi mai tsananin raɗaɗi gashi can a ƙasa da aka ɗauki wancan namba ta biyar ku koma namba ta biyar nahrul khair can ƙasa ku gani ai tusqa min ainin aniya da aka yi maganan wannan ay al-ghashiya wannan aniyan nan namba ta biyar ai kadintaha harruha wa ghilyaniha nan wannan dan dugon bayu shi har ruhani ko wato zafin ya kai kololuwa wa ghilyaniha da tafarfasa tafarfasa ta kai kololuwa qala hu ibnu abbas wannan abubuwa irin waɗannan bayuwa fassara su daga sai jigajigan malamai waɗanda suka shawo karatu daga sahabban manzon Allah ko daga manzon Allah kai tsaye ibnu abbas dai kun san kowa ne ne abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma abdullahi bin abbas wa mujahid wal hasan was sudi dukkan su haka suka fassara wannan ay ghilyaniha tsananin zafi ay cikin tafsirin ibn kathir saboda haka wannan magana ce babba lallai za su sha wani marmaro mai tsananin zafi qala ta'ala ay subhanahu wa ta'ala wasquma an hamiman haka za a shayar da yan wuta wani irin ruwa mai tsananin zafi faqatta ma'ahum sai ya yanke kayan cikinsu uwar hanji da hanjin zai yanko su gaba ɗaya ya ƙasa da su ana sha sha yanzu za ka ji sun yo zu su kuma sun yi ƙasa saboda masifar zafi zai narko kayan cikin ne ana sha su kuma suna zugewa su ƙasa shi ne faƙaƙa ma'ayahun zai yanke masu hanji gaba ɗaya kayan ciki za su yi ƙasa وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سامو حديث لك أبي هريرة الله قال مسير دا قال يتي إن الحميم ليصب على رؤوسهم أي فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى أي يمرق من قدميه وهو السهر ثم يعاد كما كان Allah ka tsare ni wannan yace abinda ake nufi innal hamima wato ruwan zafi lai sabbu ala ru'usihim za a rika dauka ana kwara wa yan wuta taka a zuba musu akai ruwan zafin da ya kai kololuwa ya kai muntahal harara shine kololuwar zafi zafin sa ya kai karshe to za a ɗiba a kwara masu a ka fayanfudul hamim ai hatta ya khulusa fi ila jawfihi wannan ruwan zafin idan aka zuba masu taka zai zarce har sai ya kai cikin ciki zai shiga har ciki fayaslutu ma fi jawfihi sai ya kwaso abin da ke cikin cikin mutum ya ɗaɗɗauko ya yayyanko shi ay ya ta'assaluhu ay ya qata'uhu min usulihi kenan duk wani abu da ke jiki da hanji ne da hanta da ƙoda da saifa da huhu kowane ruwan zafin nan zai je daga inda aka dasa shi zai yanko shi ya fito ko zai cicciro su ne daga inda suke saboda masifar zafi taka aka zuba amma zai shiga jiki ta yadda duk wani abu da aka sa a cikin cikin mutum aka kafa da zuciya hanta ƙoda huhu zai yago shi daga inda yake in kana so ka ga ka wata rana a feɗa rago ka ga ana yago waɗannan wuraren daga wurin haka zai yayi yago su wannan ruwan zafin yayi ƙasa da su ku duba sannan mata shida ba daɗi abin a yaslutu ma fi jawfihi ay yaqta'uhu yana yanko abin wa yata'assaluhu yana tumbuko shi kamar yanzu a ce maka an dasa iri ko an dasa wata ciyawa ka kamo ta ka kamar yadda ake cire wannan ciyawan wanda ba a nome ta cikin gona su bin su ake ana cira ko a rika shiro su daga ƙasa su tau har da ƙasa haka zai kamfuro shi to haka wannan ruwan zafin ke shiga haka zuba shi ta ka sai ya shiga cikin ciki ya babbako abin da ke cikin cikin nan kowane daga tushensa daga inda aka kafa shi in zuciya ce daga inda take liƙe in koda ce daga inda take liƙe daga nan zai ciro ta saboda masifar zafi yayo ƙasa da su kuma idan ya ciro su nan zai kasa da su hatta ya murqa min qadamai har sai ya zarce wajen kafafunsa ya kasa kenan ya zube kasa wa huwa sahru shine abin da ake ce ma sahru nan ana kona su ana babbaka su thumma yu'adu kama kana bayan kuma ya wuce sai a ƙara maida shi yadda yake a ƙara sha a zubo da shi kuma an dinga maimai kenan ana sha ana maimai wa fi riwaya fa yakhlusu fayanfudaj aljumjuma hatta yakhlusa ila jawfihi aka ce wannan ruwan in aka zuba shi zai zarce har sai ya kai ƙeya sannan bayan hakan a kwakwalwar kai shine junjuma wancan abin nan cikin tsakiyar kan nan sannan bayan haka nan ya wuce ya cikin ciki shi ruwan zafin tafiya yake yi ta musamman yadda aka zuba shi haka zai fasa kwakwalwar kai wannan kokon kan shine junjuma wannan skulls suke ce mai wannan abin nan ba ya shiga ta nan sannan ba haka nan ya wuce ya bi cikin ciki duk abin da ya tara sai ya babbake shi daga inda yake yayi kasa da shi bayan ya isa kasa sannan kuma a sake maimaitawa Allah ka tsare mu daga shiga wuta wannan shine abin shan yan wuta Allah ka tsare mu fi ta'ami ahlin na to abincin su ba an yi maganan abin sha to ga abinci nan wanda duk ba mai daɗi a cikinsu. Ƙala Allah ta'ala, Laisa lahum ta'amun illa min dariya, la yusminu wa la yughni min ju'a. ‘Yan wuta ba su da wani abu da za su ci, illa min dariya. Ma huwa dariya? Menene dariya? Ai ja a fi tafsir Ibn Kathir, ya zo cikin tafsirin Ibn Kathir, menene ma'anan dariya? Ba su da wani abinci sai dai daga dariya. to menene dariya asalin dariya qala ali bin abi talha an ibn abbas radiyallahu anhuma ali bin abi talha ya fassara yace dariya asalin dariya shajarun ne minan nar wata wuta ce daga wuta aka yi ta wa qala sa'id bin jubair sa'id bin jubair yace dariya huwa zaqqum shine wancan shajaratu zaqqum da aka yi magana wa anhu wasu kuma suka ƙara cewa kai an na hijara wani dutse ne da faffe gasashe wanda za a rika ba mutum yana haɗiya kamar yana cin ɗan wake dole kuma sai ya ci kamar yadda ka san dai yau mutum yana mai son ɗan wake za ga yana haɗiɗiya wani ma ya ɗebo biyu wani ma ya ɗebo uku uku inda tsinke ne inda cokali ne mai yatsun nan mutum ya caccaka in ma da hannu ne wani ya iya wani gwanin cin ɗan wake ne akwai mai son cin ɗan wake sosai to kamar yadda ka san mutum na ɗaukar ɗan wake yana haɗiɗiya haka za a sa waɗannan duwatsu na dariya wasu ka ce duwatsu ne dariya ɗin wasu ka ce wata itaciya ce mai ƙaya tana da ma'anoni dai da yawa da malamai suka yi ta magana kai muna iyakan mu karanta malamai muke menene malamai suka ce masu tafsiri shine babban magana nan saboda haka nan shi shi wannan ya ce hijara ne wasu irin duwatsu ne kawai da za a mulmula mutum ya dinga haɗiya dole kuma sai ya haɗiya kamar yadda ka san mutum yana haɗiyar dan wake Allah ka tsare mu wa qala ibn abbas wa mujahid wa ikrama wa abul jawza wa qatada huwa shabarruk ash-shabarruk wannan larabawa quraishawa sukan ce ma wata itaciya ash-shabarruk ita wannan asalin itaciya ce da raƙuma suke ci galibi in ta bushe sai a ce in tana ɗanya sai a ce mata gashi in ta kamar yadda za ku gani kada yin karatun kafin karatun وقال قتادة قريش تسميه الربيع وتفر الربيع الشبر شبرك سولا رباوة wannan dariya idan a cikin lokacin rabi'a ne kasar da ake yin kakkaba da bazara ko abun nan ba shi suke cin ashibarrik ciya nau'i ne na abun nan wa fi sayf ad-dariya in a lokacin sayf ne kuma lokacin rani sadda za a ce babu abun nan shi suke ce ma ad-dariya nau'i ne na wata itaciya mai ƙaya kenan abincin za a haɗiya sadda ake haɗiya da daɗi kamar mutum ya haɗiyi abin nan ɗan wake to idan ya shiga ciki sai ya buɗe ƙaya kamar yadda kace ganin korona ba korona kama na nuna ta wani abu ne kamar mai ƙaya ba ko kuma in wanda ya zauna ƙauye gawo wannan ya'yan nashi wanda ake takawa na ai da yawa yake da ƙaya ko ko ni ne ban gane ba wanda na sani gawo babba wanda har yana zama cikin gida ba dole sai daji ba itaciyar gawo ba tana da wasu kayoyi ba wanda in ka taka su zai ka rasa ba wanda ka taka da yawa ne a jiki to shine kaman kwatan kwacin dare da ana kwatanta ma laraba abin da suka sani ne domin su ma abota raƙuma ne to yawancin raƙumi yana son gawo itaciyar gawo itaciyar farar kaya da irin waɗannan to a jikin gawo ake samun wannan kaman daraya sadda za a haɗiye shi lafiya lau kamar ka haɗe ɗan wake da ya je ciki sai ya buɗe ƙayoyin shi kamar haka yake buɗe su to sai ya buɗe ƙaya shine wannan ya fito to kaga ko ƙaya a makale yanzu ka kwatanta ko ƙaya ɗaya ce haɗiye ta ka gani ta kifi in ka haɗiye ta sai ka zo ka koma ka daina jin daɗin kifin da ka ci gobe wata rana gobe alhamis ko idan mutum ya yi azumi yakan je na da sha'awa abubuwa da yawa can nike ganin su wata wata rana wajen ofis din wajen secretariat an yi layi ana ta sayan wannan ɗanyen kifi fresh fish ko mutum ya zo ya ce a mai fefesu saboda ya yi azumi ya buɗe baki da za ka zo ka sha fefesu ɗin nan sai an kai ƙarshe sai ƙaya ta makale ma guda ɗaya ka fara fama da ita tun kana ganin abin kamar da arziki har ka fara amai har ka fara kaza kai ka asibiti kai kwana bakwai a asibiti sannan ka samu kwalkwala kayan nan idan ka samu ka kubuta daɗin fefesu za ka tuno ko wuyar da ka sha da ƙaya ta makale ma. saboda haka ba a tuna daɗi in wahala masifa in ta zo ta abin nan sai ta mantar da mutum wannan daɗin haka za a haɗiya kamar an haɗiya abin lafiya lau an haɗiya an haɗiya in ya shiga ciki sai ya buɗe ya waɗannan ƙayoyi shine nan suka ce yadda dare yake yi qala ikrama wa huwa shajaratun zata shaukin kun gani lafi'atul ardi bil ardi wata kaya ce mai mai mai mai mai kaya wata abu ce mai kaya sai ta liƙe a cikin ƙasa ka ga ga wani lokaci komin ganin ka in ba sa ba za ka gaishe ba sai in ka damfara kafarka shi fa ko takalmi ka sa mai rufi wani lokaci in kai mai wani mugun taku sai ya liƙe jikin takalmin sai dai in ka je ka zauna ka gani da can da ake sa kuturu a wafa ko ka sa kuturu a wafa nan in ka taka shi ko dai in ka taka daga can wajen diddige ne kawai in kuma ya samu diddigen inda ya fara ɗurmewa ya shige ciki ka je ka juya takalmin ka gansu ga sunan ka tattako ka ce ta yanzu ma da Allah ya sa na sa takalmi ba wannan abin nan in na tattako shi dole ka tsaya mutum ne zai falla da gudu amma in ya taka shi sai kaga ya rage gudu ya riga ya tako to ai ka gani wanda ya san shi ke to kai ka san shi ga ƙarfi ga bai ballo ga ga ga bala'i ya shiga dafi gare dama da ka taka shi zaka ji ce dafi wani lokaci ka taka shi sai an ma gashi da ruwan zafi saboda za a ce ta ita ce wannan ka taka lalle yau sai an ma gashi in ko to eh shi bai ganye wataƙila saboda masifar shi ne ba wata da wanda saboda itace itace ne wanda Allah ya shi na musamman wannan wannan wanda ya zo da kawai shi ya sai shi a wannan yan birni da kullu komi lubi lubi cikin takalmi eh makiyaya eh eh eh eh eh na takalman wannan wanda ake cewa faɗe ko wannan eh ba su wanda ake harɗe wannan harɗe eh eh dama saboda haka ake yin su ai bai bai huda su sai taya era ce mhm ai amfani su kenan da ba san da ake yin kana gani ana taka haka ce ba kyau su so sai amfani shi su har ɗaya da shi kawai ya ja ya bakale su ta baya abin nan ba irin wanda ake da tayar nan su ke maganin wannan shi kan wannan an taka shi ka zo ka gani ka cire bai huda shi ba inda zai abu da amma sauran takalmi da aka yi na roba irin na yanzu balle ma yanzu da ake ha'inci bayan wani mai kyau haba in ka taka shi aiki kenan kana takawa zai hudo kuma sai ka tsaya to kuma ita kaya da kake ganin ta nan sai ka ji wani ciwo bai dame ka ba sosai amma kaya tana iya hana mutum bacci da daddare saboda balle shi wannan da ake magana dafi gare in mutum ya taka shi ya kwana yana da daɗi kenan ta juye-juye to wai yanzu a ce ma wannan a takawa a kafa yana shi muke ma wannan sharhin to yau a ce ma mutum ya haɗiye wannan sai ya shiga ciki sannan ya buɗe waɗannan ƙayoyin kuma ya ce waje yake so subo da shi za a yi ta ƙasa domin dan in ya shiga ko ina sai ya zagaya abin da yake so ƙasa dan haka duk abin da ya tauka sai ya yago shi sun yi ƙasa tare haka aka ce za su wanda ya san su ya san su Allah ka tsare ni wannan abincin da za a ci shine nan na wannan kaya wa qala al-bukhari qala mujahid ad-dari' nabatun yuqalu lahu ay ash-shibr shibriko ay ake ce mashi ash-shibrik wato shi imam al-bukhari yace mujahid cewa yi wannan ad-dari' wata itaciya ce wanda ake ce mata shibrik ita wannan yusammihi ahlul hijaz ad-dari' idha yabisa mutanen larabawa mutanen makka kenan da su sukan ce mai abdariya idan ya bushe sai su ce sunan shi abdariya wa huwa summun yana da dafi sosai kaji shi nan ma wa qala ma'mar an qatada shi ma'mar daga qatada yace laysa lahum ta'amun illa min dari'a ba su da wani abinci da za su ci sai dai daga dari'a shine ashbarrik din nan ai idza yabisa summiya abdari'a idan ya bushe sai a ce masa abdari'a amana dai wani abinci ne mai kaman kaya wanda in sun ci sai yau kasa da kayan cikin su وقال سعيد أن قتادة ليس لهم طعام إلا من ضريع باس da wani abinci da za su ci a cikin wurin nan sai dai daga dariya ay min sharri ta'am wa absha'uhu wa akhbathuhu wannan abincin da aka ce ku ja masa layi wannan ita tafi mana sauki rikewa yace wannan dariya yana daga cikin abinci mafi sharri mafi muni mafi rashin kyau mafi aibi Allah ka tsare mu abinci ne wanda yake ba shi da kyau ba shi da kyan gani kuma in an ci la yusminu wa la yughni min jaw baya sa kiba abincin in an ci bai sa ayi kiba shine la yusmin baya sa ayi kiba wa la yughni min jaw sannan kuma baya maganin yunwa in an ci sai dai bala'i kawai a ci a ci masifa ayyani a can ƙasa nan ba ta biyu duk wannan ana mana nahar saboda abin yana buƙatar sharhi nan ba ta biyu can ƙasa za ku je ayyani la ya hasulu bihi maqsudun ba abinci in zaka ci ba yana da manufa ba in ka ci abinci menene manufarka maganin yunwa ka cika koshi bayan ka cika koshi ba menene na biyu eh yasa jiki ya karfi ya kyau ciki ya kara ma kyau to shi duk ko ɗaya bai yi sai dai in an ci a ci masifa ba a samun biyan bukata da shi cin shi wala yandafa bihi mahdhur sannan abin da kake tsoro kuma ba a maganin sa ba kana tsoron kada yunwa ta dame ka ba ba kana tsoron kada ka cika rayu bane ba kana tsoron ka to wannan abin da ake gudu abincin bai maganin wannan Allah ka tsare mu wannan shine abin nan wa qala subhanahu wa ta'ala inna shajarata zaqqum lalle wannan itaciya da ake ce mata shajaratul zaqqum kun san itaciya ce aka yi magana a cikin wuta ita wannan itaciya aka ce ta'amul afim abinci ne irin na masu laifi mai muni abinci ne ai al'afim fi qawlihi wa fi'lihi wa huwa al-kafir abinci ne wanda yake na masu laifi wanda suke laifi wajen magana suke laifi wajen aiki kullun da abinda za su buɗa su faɗa laifi ne abinda za su aikata ma laifi ne sabon Allah ne to abincinsu kenan su masu wannan sifan wanda sun sifantu da mummunan magana zuwa ga Allah da mummunan laifi ba sa ambaton Allah ba su karanta Qur'ani ba sa tasbihi ba sa du'a'i ibn al-qayyim a cikin littafinsa al-wabilus sayyid in ba ku manta ba ya nuna mana cewa jigajigan hanyoyin da bawa zai yi bauta a ce ya koma wurin Allah ko yana yi ma Allah da'a a kuri uku ne ko dai ya ɗau Qur'ani ya karanta bayan ya karanta kaga zai ga an ce yayi yayi ko ya ga an ce ya bari ya bari ko kuma ya koma yana ambatan sunayen Allah da sifofin Allah yana tasbihi yana tahmidi yana tahlili yana yana yi tasbihi kenan ko kuma ya daga hannu ya rika cewa Allahumma ko ya ce ya Rabb yana ta du'a'i yana ta du'a'i yana ta du'a'i waɗannan su ne jigajigan hanyoyin da mutum zai samu ya je wurin Allah to gaba ɗaya su ba su yin wannan ko ɗaya a magana ba sa yin magana wanda za ta sa su zo kusa da Allah a aiki ba sa yin aikin da zai sa su zo kusa da Allah hasali ma aikin da zai sa su je nesa da Allah ko suke aikata kullum maganan su sabo aikin su sabo Allah ka tsare mu daga waɗannan bayi waɗannan su ne bayin da ake ce masu qadal uyun a cikin al'umma ba su da amfani da za ka rayu kai baka san su ba su ba su san ka ba da yafi sanin su cuta ne dalilin suna cikin al'umma kuma zama da su masifa ne kusanta su bala'i ne su ke sa farashi ma ya karu shi ne abinda ibn qayyim ya kira su cikin madarij saliki in ba manta ba ya kasa mutane ne kashi hudu muna ta maimaita maganar nan saboda muhimmancin ta kashi hudu ne mutanen nan to wannan su ne kashi na biyu mafi sharrin halitta wanda gara da baka san su ba suna rayuwarsu a wani wuri kana rayuwarka a wani wuri amma haduwa da su bala'i ne in ba su da amfani kullum abin da ya fito daga wurinsu in za su yi magana mummuna za su faɗi game da Allah in za su yi aiki wanda Allah baya so suke aikata a kullum sannan kuma ga babban masifan la yadruna wa la yadruna annahum la yadruna ba su sani ba sannan kuma ba su san ba su sani ba na haka ba su san gaskiya ba balle su fifita ta kan ƙarya kullum ƙarya suka sani kuma ita kaɗai suke yi ita suke aikatawa ya fito wannan su ne mafi sharrin halitta Allah ka tsare mu daga gare su to saboda haka su ne nan da haka su haka za su shi ne na aka yi maganar su ina ne al'atim kenan ai fi qawlihi wa fi'lihi wa huwa al-kafir shine kafiri abincin nan nasu kal muhli yaghli fil butun an ce muhul zaka ga wasu sun ce dalma ko sun ce mai kama da wannan amma asalin al muhul akru zait ake ce ma al muhul asalinsa malam sani ka taba ganin mai tuya tuya kosai ko tuya kuli kuli ko tuya menene yawwa in ta yi tuya ta gama ba ka kanga takan tsaya man ba mai kyan wannan da ta rage cikin wannan kaskon ba kana ganin shi wata dudduga ba to shine muhul asalin muhul kenan shine akru zait wannan duddugan ta mai bayan an yi bala'in da huwa an yi bala'in da huwa to wannan duddugai da ta rage ta ƙasa ta mai a kwaso ta ce a zuba ba mutum a ce sha shine asalin muhul to shine ne yake cewa kalmahuli ai ka akrin zai shine wannan duddugan mai man gyada an gama tuya an gama tuya an gama tuya kawai a ɗebe man kawai a ɗebe wannan duddugan a ɗura mutu a baki to haka suke cin abincin su kalmahuli yaghli fil butun yana tafarfasa a ciki idan aka zuba shi a ciki zai gaba ɗaya cikin zai ruke kama tafarfasa kamar yadda ka san akwai wani magani na da nake gani mai wuyar sha amma a ce a sha gishirin anduf ko wani maganin ka juye shi cikin wani abu sai a ce kana juyewa kurbe ka ɗauko tafasa kawai to wannan gishirin andur ɗin nan ai kaga tafasa yake ko to kwatankwacin wannan muhul ɗin idan suka sa shi a cikin ciki haka zai ruɗe cikin cikin kamar yadda gishirin andur ke yin wannan tafarfasa a waje ai na da ko ta farar ƙasa ma da na sani da ana abin nan da ita ko wanda an sa ta cikin abin nan cikin masu kabanite ko bokiti aka sa ta cikin bokiti da za a kwaba yi irin wannan wasu wasu din nan sai kan tana ta tafasa cikin bokitin sai a rufe kan kamar tana ta farfasa a tukunya rukurukuru za ka ji suna ta yi in ka sa hannunka a ciki eh masu waldan wannan gas wannan silindan nasu wannan carbonate da suke saka a ciki ba irin wanda su mai warin nan wanda za su gutsura su jefa cikin wannan abin ana jefa za a rufe shi ka ji yadda yake ta wannan masu walda suna da wannan abin zaka ga sun yanko shi wannan abin sun jefa cikin wannan wannan karfen nasu sun, sun da an jefa shi dama zaka ji tafasa sai a dauko wani a daure a daure a daure a daure a zuge a ci gaba da aiki to wannan guntun abin yadda yake tafarfasan nan shi wannan abincin in ya shiga cikin ciki haka zai rika tafarfasa a cikin ciki don haka mutum zai rasa inda zai sa kanshi ya ta wuntsile wuntsile daga nan kuma sai ya zu ya yi ƙasa sai a koma shi ne khagalil hamin kamar yadda ka san dai ruwan zafi na tafasa a cikin tukunya in ya kai ƙololuwa a ce ma yau ciki ne ke tafasa yaya ka gani mata ne za su ba da labarin nan in tukunya ta tafasa a ce yau ta yi talge lokacin da ake talgen yana wannan ruku-ruku-ruku yana tafarfasan nan kaga har wani har tas da aka je na yi yana wata kunyan in an yi talge ko miya ita ma ta dahu an zuba wake tan eh to a ce kawai sa hannunka dauko cinyar kaza ha ko ta
idan mutum ya fada in sakas da shi da ruwan ba ka bambanci sai ka auna wurin da aka ce wannan wawa saman da ya ka dauka idan aka ɗebo wannan a ce wannan aka ɗebo shi aka zuba shi kaga kawai kare shi malam ai babu an zuba shi a jiki a kawai kare wannan ai 1 over 70 ne ma total 1 over 70 cewa idan karhe ne a ranar da mamu malam zalin karfen ko na ji ranar bayanan da muka bada amma mu ba mu kawo na mai sulliya ba cewa muka yi idan aka je gidan karfe aska sa cikin wannan malls din da ake so a yi wannan mm wane ne 16 mm ko wane ne mm ai ba fitowa ake a yayyanka shi ba zubo su ake a malls din su kowa ya fito irin yadda ake so kamar yadda ake biredi ai kowa da yadda mall din shi wanda ake so a yi naira ɗari da mall ɗin shi wanda ake so a yi ƙato na ɗari biyu da mall ɗin shi in an tashi zuzzuba su ake a ciki to kama haka ƙarfe yake da mall ɗin shi ta inda yake biyowa ya biyo ya waɗannan ya ƙanana ya dogaye ya murɗa murɗa ya dukkan su kowane da irin shi in an narka shi daga inda za a yi sai a zubo ya biyo cikin wannan abun kowane ya rika fitowa cikin abun nan ɗin shi to shi ne sai ya ce a gidan ƙarfen masu ƙarfen sukan faɗa ciki a rashin sa'a wani ya sulle to in ya fada in seconds ya narke baka iya bambance shi da shi da karfe so zaka in ya fito kawai da mutum da karfe sun zama karfe shine ce in ka je inda wannan masu abin ma'aikatan ai aiki ne mai bala'in hadari ko mutanen mu ga rashin ji domin wanda zai dauke ka yi irin wannan aikin sai yayi tanadin duka kayan da za su yi safety kaya amma mutanen mu ba sa sawa wani lokaci wani sai hau haka yace haba wani dare ne je mage bai bai wuf ya hau karfin yanzu na NNPC akwai wuraren da ka'ida ne ba za ka shiga wurin ba sai ka shiga da hulan nan hau akwai wanda su suke wurin da sai ka shiga har da mai doda kunne amma wani sai ya ce ya saba ya shiga ba hule ba abin doda kunne ya shiga shi kawai da ka'ida aikin ba ka shiga da wannan sai da wani ya taba gaya man da a NNPC mu dai guntule kan duk wata banda biyan su da ake yi to kuma sai an rika ba su madara da abun sha wani sai ya kishan madaran ya rika sai da ya zo ya kisha bayan kuma ka'idan saboda kana shan waɗannan warin chemicals din to ya kamata a ce a wata karanci ka sha madara mai daidai yawa kaza ita ce za ta yi maganin wannan bala'in abin da kake ji su kuma masu doda kunne kunnenka in baka todewa zaka zama kurma saboda haka za a baka waɗannan abubuwan da ba za su bari sound din ya rika shiga cikin kunnen ka ba wani kawai mutanen wasu sai ba ruwan su shiga kana kaga da boot da za a sa a kafa da wannan rigunan da ake sawa irin nasu masu ƙarfin na wanda suke maganin wuta da ba za ta kawo mutum da wuri ba da wannan hulan da wannan glass din da ake sawa da na doda kunne wani gaba ɗaya sai ya zo ya ce ya manto su ba ba zai sa ba na malam kan kaje eh eh wani
kawai da suka zo kawai da ya zo duba ya ga abin da ke kansa ya hau babu da sarki kis eh eh eh eh ai baturan ne yace sam sam sam sai dai ya sa eh eh inda babu sai sa wani ya cika a taba masa to ka ji ko su cin wurin su kenan yana su ba san munan har ne fatu maganin mu banda ta gasken ma akwai tu wani bature ya ga za ka ɗauko wuta shi ba ta yi aka nemo nefa suka zo kawai ya zo ya gaba waɗannan kayayyaki irin hand gloves da wannan kayan da abin da ya ce sam ba za su hau mai wannan kasu taɓa mai wutan nan kasu taɓa mai ya ce sai dai in sun sanyo kayan aikinsu wanda ya kamata su zo da su da wannan jikar tasu da wannan abu da ya ce ta shi bai san ha akwai nefa tu ba mu wanda ma nefan na gaske akwai tu wanda kawai bisa layi da ka zo ka ga ya ce kai dai ba dai ba wani ba tu sai ga wani kawai su da za su zo su hau falwaya da tsanin haba mai fatu ina ruwansu da tsani yanzu nan za gan shi kawai can tsololuwa ya dabke ta kawai eh malam babu ka'idan nan to kaga wannan a nan duniya kenan ana da waɗannan abubuwa malam to lahira ka to haka da haka su haka za a yi saboda haka Allah ka tsare mu wannan duk ana karanta shi ne dan mu ji tsoron wannan wuri mu tunanin Allah tabaraka ta'ala kullum mu ta'adda ai ka ghaliyal hamim ai alhamim alma'ul har shine ruwa mai dan karan zafi nan ba ta biyar kenan na karanta Allah ka tsare mu takallumun na yanda wuta ke magana ita kanta wuta akan tambaye ta ta yi magana kuma ta yi magana kuma Allah tabaraka wa ta'ala shi da yasa ta ta yi magana za ta yi maganan da an fahimci abin da take nufi qala ta'ala yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid ranan kiyama ranan ne Allah tabaraka wa ta'ala zai ce ma wutar jahannama hal imtala'ti shin wai kin cika kin cika kuwa wa taqulu hal min mazid tace akwai ƙari ne yanzu ko anan duniya mallan sani ka ba wani abinci kace ka koshi ko yace akwai ƙari ne me yake nufi to ka ji ƙaro wa taqulu aka ce wa an abi hurairah radiyallahu anhu ay qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yuqalu li jahannama halim talati za a tambayi wutar jahannama a ce ko kin cika wa taqulu hal min mazid tace akwai ƙari fa yad'u ar-rabb tabaaraka wa ta'ala qadamahu alaiha sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya dora diddige shi akan wutar saboda ba za ta cika ba in ba haka akai mata ba fa taqulu qat qat sai ta ce ta cika ta cika ya isa ya isa wannan ayan da wannan maganan sai da mai kitabun tauhid fatawul majid ya kawo shi a cikin littafin saboda wani babi ne da yake so a nuna maganan wuta kuma sannan a nuna ma'anan ikon Allah tabaraka wa ta'ala akan halittarsa cewa wuta ba za ta cika ba sai in Allah ya yi mata haka domin ba ka za ta cewa hal min mazid in an ce a karo ta ce hal min mazid Allah sai ya take ta tukunna sannan za ta ce ya isa ya isa ya isa shine qaf qaf gashi nan ku duba qat ay hasbi ya ishe ni shine qat ya ishe ni ay yakfini ya ishe ni can kasa ku duba nahar saboda waɗannan abubuwan ba su fassaro da kanmu qat ay hasbi ay yakfini ya ishe ni ya ishe ni sai an taka mata burki kenan Allah ka tsare ni ka kare mu daga shiga wuta وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce sa'ala Allahu aljannata thalatha marratin a ko man sa'ala shine maganar mu ta ni na bata maganar da na fadi dazu ga ta nan ma hakku ja mata layi na ja mata layi wa an Anas bin Malik radiyallahu anhu an samo hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace man sa'ala Allah aljannata salasa marratin duk wanda ya roki Allah Allah ya bashi aljanna har so uku ya maimaita yana cewa Allahumma inni as'aluka aljanna ko Allahumma adkhilni aljanna duk wanda dai mutum ya fadi ya danganta ga irin larabcin da kai wanda ya roki Allah so uku akan aljanna yana roƙon Allah Allah ya bashi aljanna qalatil janna sai ita aljanna da kanta ta ce Allahumma adkhilhul janna ya Allah ka shigar da wannan bawa naka aljanna ko ka shigar da wannan baiwa taka aljanna in ko an samu aljanna bakin ciki ya kare duk wata damuwa da mutum ya samu a duniya ran da ya shiga aljanna ya manta da ita duk wani jin daɗi wanda ya fi kowa fataka da jin daɗi a duniyan nan in ya gama ya je ya shiga wuta aka tsoma shi so daya aka fito da shi aka ce ka taba jin dadi zai ce wallahi bai taba jin dadi ba to ya kake gani da kai kake da duk duniya da abin da ke cikin ta aka ce ka bada ka da ƙara tsoma ka mutu zai ce ya bada ya fito wannan shine bangaren aljanna duk wanda ya roki Allah aljanna so uku Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ba mu labari cewa ita aljannan manzon Allah kai sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari yace ita aljannan za ta koma tana roƙon maka cewa Allah ya shigar da kai cikin ta wa man istajara minan nar thalath marratin wanda kuma duk ya nemi cewa Allah ya tsare shi daga shiga wuta har so uku shi ma ya maimaita yace a tsare shi daga shiga wuta qalatin nar ita wuta da kanta za ta ce Allahumma ajirhu minan nar ya Allah ka kare shi daga shiga wuta ka tserar da shi daga shiga wuta ba shi kenan kaga yanzu mun gane wannan karatun akwai wata addu'a da mutum zai yi ya manta da wannan babu wani abin da za a ce a rana da safe da daddare lokacin da ka kwanta ko lokacin da ka farka daga bacci a ce kai wasa da waɗannan addu'o'in kuma gashi nan kai sauki Allahumma inni as'aluka aljanna wa astajiru bika minan nar اللهم إني أسألك من الجنة وأستجير بك من النار كو اللهم أدخلني الجنة وأجرني من النار تكتب ده كفدا إن كفدا كفدا صحابي إيه
eh eh wai da eh
shi ke nan an gama ya ce Allahun mai ne ya sa lukal janna wa auzu bika minan na in kai wannan ma ka yi ka ji sauki aula hanu dan dinu wannan sahabi ya zo an kawo kara lokacin mu'azu bin jabal ko mu'azu bin jabal yana matsa masa sallah ya zo ya kawo kade sallah ga yadda aka yi shi sallah ana yin dogon karatu bakara ake karanta to da ka yi falle koma ya sallah shi daban a to addu'a ba yace ita ma addu'an sai in ji yana tai yana tai kai ma manzo Allah kana yin addu'o'in nan da yawa ni dai bani iya su ni ba zan iya bani iya dogayen addu'o'in nan duk dogayen addu'an nan da kuke yi da kai wanda kake yi da wanda ba'azu yake yi ni ban iya su ba gaskiya to me kake cewa yace ni to nake Allahumma inni ahsaluka aljanna wa sajiru bika minan nar yace a ai mu ma haula hanu danjin kul duk inda muke yin addu'o'in ai mu ma iya nan muke kewayawa ai duk kewaye kewayen nan muke zuwa mu ma in Allah ya ba mu aljanna ko bai shigar da mu wuta ba menene muka rage ba ma sauran matsala ta ba sauran matsala duk doguwar addu'a ka ba ta wuce nan kamar yanzu ne a zo addu'a mutum ya zo kawai a ce mashi ya ce dan Allah so nake a koya min wata addu'a mai ci sai a ce mashi to ka ce ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار sai ce a'a ba wannan ba to ga yamma abin da kake nema wajen wannan menene kake nema wanda ya fita daga nan in ka samu abu mai kyau a duniya ka samu abu mai kyau a lahira sannan baka shiga wuta ba to me kake nema wannan malami ne ya magana ya ce rashin sanin ma'anar rabbana atina fid duniya hasada wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar shi yasa mutum ma ke shan wahala ita ne menene yace in dai kace rabbana atina fid dunya hasana hasanan nan menene kake nufi kudi gidaje motoci abun hawa matan da kake so mi kake so duk wanda kake so lafiya a bakka lafiya baka rashin lafiya ga ka da kudi ga ka da wurin zama mai kyau abun hawa mai kyau mata waɗanda kake so ga 'ya'ya ga zuriya duk yana cikin fi duniya hasana kuma duk masu da'a ma masu sai wanda duk kuma su ma da'a ba dan tawaye cikin ƴaƴan ba mai ma sace ba kuɗi wani yana nan da kuɗi ga kuɗi amma ga bala'in ƴaƴa har baki yake su sace musu takalma da haka in an yi baki sai ya ce da Allah a zago wata rana ya yi baki manyan baki suka zo da su kafin a fito ƴaƴan su sace takalma su ɗauke mota ai bako su sace mai mota har mota sace mota kai bako dan kai sace mai takalmi ko sace mai mota wani irin wannan daya ka gani ya kaji kunya to da to duk a cikin hasana ba irin waɗannan ba ƴaƴan masu yi ma da'a masu yi ma biyayya masu yi ma addu'a masu kaza duka su ne hasana to duk cikin rabban fi duniya hasana sun gama to fil akhirati hasana tashin farko ka samu aljanna ko baka shiga wuta ba duk abin da ake badawa na jin daɗi ka samu a can yana nan cikin fil akhirati hasana to me kake nema wajen wannan shi yasa zaka gani aikin haji aka ce ba ba a keɓe wata addu'a da zaka ce sai ka yi ta ba amma in ka zo wajen multazam multazam kada ka yadda ka wuce wurin nan baka ce Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar in daga nan shiru kai kai ta tafiyar ka ka gama wanda ya ƙara ya fi ka ne wajen ƙarin samun lada amma addu'ar da ake so ka yi a multazam ka yi ta mata wuce nan duk inda za a kewayo a kewayo in aka ce ma an yi wannan fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nan an gama wa qina ba wa qinna ba wa qina wa qina yawwa wa qina shikenan an gama ka gama kulle komi shi yasa dan muhimmancin ta Allah da kanshi ne ya koyar da ita ce ga yadda za a yi ta cikin Qur'ani Allah sa na sani ko yaushe duk sanda ka motsa ina take da iyaka kai ta maimaita ta iya sai ka gaji yi mata da kaidi ba ce iya kaza za ka yi ba ba ce guda kaza za ka yi ba illa in multazam ne a ce in ka kai wurin kai in ka wuce ka ba sai ka ta yin ta ba kai wani abu kaga nan shi wurin ne ake kallo multazam saboda wannan shi makani ne akwai addu'an da ake kayyade mata lokaci ko wuri to wannan shine za a ce kayi ko kuma a ce ita kai adadi kaza to wannan mutlaka ce sadda ka ga dama in ka tashi kana zaman ka kace la hawla wala quwwata illa billah ka allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ko yaushe in falka kai daga bacci kana kan gado ko ka kasa tashi ne yi ba komi daidai ne ba ta da kai ba mutlaka ba muqayyada ba ce mutlaka ce akwai addu'o'i mutlaqai wanda koyaushe kana iya yin su ba komi kuma ma har ma cewa aka yi ko baka da tsarki kayi su tunda na addu'a ne da mai janaba da wanda take mace mara tsarki ba hana ta addu'a ba za ta iya yin addu'o'i da koda da ayoyi na qur'ani ne za ta iya karantawa hasali ma ma wasu mata suka yi ma mama wanda ya ce ma hana karatun ma yana nan cikin littafin da muke karanta matan fiqh sunna inda nisa a ciki yayi magana cewa ba ruwan ba wani magana inda aka hana ya za a hana bawa wani lokaci a ce ba zai je kusa da mai gidan shi ba ba zai je kusa da Allah ba da wannan in abu ne na kusa kusa ka samu kai maganin shi da wuri in ko wanda ba za ka iya maganin shi bane kusa da wuri wuri wannan ka je kawai wurin Allah a roki Allah sahihin addu'a ko ba ka da tsalci za ka iya cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar za ka iya ya fito wannan yana nan cikin hadari ma kawai ibn nan koyi shi ma wai na manta cikin su dai na du'a bari ne ya fito to dan haka yanzu wannan menene ya kawo mu nan ma a yadda wuta ke magana ko takallumi aka ce shine nan roko an yi wannan wanda ya roki wannan abin nan dinsa qalatin nar allahumma ajirhu minan nar ita ma wa nabi hurairah radiyallahu anhu an samu hadisi daga abi huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce itajjatin nar wal janna wato wuta da ita da aljanna ne suka yi maganganu suka nemi hujjoji wannan yayi magana wannan yayi magana kaga suna magana kenan suka yi magana da juna fa qalat hadhihi yace yadkhulunil jabbaruna wal mutakabbiruna sai wuta ta ce oh ita ta ji daɗi wuta kenan ke magana ta ce ita ba masu shiga cikinta sai manya-manyan mutane masu girman kai wanda suka ɗauki kansu wani abu ne a nan duniya masu daraja masu girma su ne ‘ya'yanta ita ta ce ita ba ta da ‘ya'ya talakawa ko yara manya-manyan gwaskaye su ne a ciki a cikinta ita wuta ke cewa ita ba kowa a cikinta sai manya-manyan gwaskaye manya-manyan malamin tsaba ka san gwaska yawwa baka san goska ba ko to yare ne na zamani suke cewa goska shine mai kuɗi mai ketare ne wanda ba a taɓa a taɓa shi bai taɓo saboda kuɗi shine goska zanen yaro ya kuke ce mai da kutan ba ku da shi ko eh barbarci a wasu ce wani ka yaren zamani ne aka ce maka goska goska manyan mai kudi ba manyan mai shekaru ba ko kwabo na da idan ya goska eh man yaran zamanin nan ne masu kuɗi irin na kecere ne wanda ba su tako saboda suna da kuɗi su kuma su taka wanda suka ga dama to shi ne yaren zamani na mutum ya haye ya samu kuɗi sosai goska ne shi in ya ga dama yanzu kuna yin gardama da kai da kai kawai haka zai mai zai yare kawai sai kaga an kwantar da kai kawai za a yanka sai ya zo ya ce a bakka a to kuma su mulki ka taba ganin mai mulki bai mulkin zamanin nan ka taba ganin an yi shi ba kuɗi ko bai da kuɗin sai ya haɗa baki da masu kuɗi suna ba shi kuɗi in an gama zai biya su to to jabbaru na ai su ne masu mulkin wanda suke da ƙarfin mulki na kama karya su danne wanda suka gada ma su ɗaga wanda suka gada ba a lokacin su amma an yi magana su ce suna yin yadda suke so ba na gaya muku nan wata rana nan muka zo makaranta ba a daidai lokacin wani zamani mu guntula kan ya wani ya ce shi bai yadda da aya da ta ce ƙulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzu'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir yaje can maka ya kishin gida wani wuri ya ce shi yana shakka wannan aya aka ce me yasa yake shakkar ta yace saboda ya ga yadda Najeriya take saboda an ce qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzu'ul mulka yace bayan su ga sunan sai su sa wanda suka ga dama su sauke wanda suka ga dama su kwace daga wurin wannan su ba wannan su kwace daga wurin wancan su ba wancan to ashe ba san shi ya riga ya fita ma daga musuluncin dan bautar shaydan bane saboda haka da aka zo kuma bayan na aka ce mai tashi a tafi ai jifa ya ce ba zai je jifa mai gidansu ba to kaga wannan ya kake ganin shi da aya ya ce su yanzu suna kwacewa su ba wanda suke so su ɗauka su ba wanda ma bai ci ba su ce ya ci wanda ya ci kuma su kwace to kuma ya za a ce Allah ne ke ba da mulki inda ya ga nama ya kwace daga inda ya ga nama su ma suna yi yanzu kaga suna musharaka da Allah kenan ai waccan maganar da muka kawo ta bayan nan in aka faɗaɗa ta da aka ce ta'amul afim aka ce abincin waɗanda a magana ba sa faɗin wata magana mai kyau a aiki ba sa aiki mai kyau sai dai su faɗa da Allah ai suna da yawa suna da yawa to irin waɗannan ne goska in kuma mace ce a ce babbar yarinya ko ita ba da suke ce mata ko akwai gaskiya ita ce ake babbar yarinya ko hot girls ko hot hot lady oho to zafi ba mai zafi kenan ita bai zafi yariya bai zafi hot ta to saboda haka hot ita wuta ta ce su ne cikinta su da yawa ita kuma wa qalat hadhihi ita kuma wannan aljanna kenan ta ce ya da kulunin du'afa wal masakin ta ce ni masu rauni ne da miskinai ke shiga ta su ne kawai na gani a ciki Allah ya ji su suna tattaunawa su ya su ne suke magana ba dama babin shi ne maganan wuta ba ai duk in kuka kalli babin a haka ake an ce aljan wuta na magana sai aka zo aka ce gashi na aka kawo can an tambaye ta kin cika ta ce akwai ƙari ba ta magana ba aka zo na ƙasa hadisi na biyu aka ce in mutum ya roƙi aljanna so uku ita ma aljanna ta ce Allah ya shigar da ni ciki in ya remi tsari daga wuta ita wuta ba sai ta yi magana ba ta ce Allah ka kare shi ba ta yi magana ba shine babin maganan wuta kan yi magana to shine ta aka ƙara zuwa aka ƙara nuna ita ma aljannan dai da wannan biyu yana nuna suna magana aka ce to ga sunan suna jayayya su biyu ita wuta da suna hira ne suna kafa hujja wuta ta ce ita ba masu shigarta sai masu girman kai masu mulki masu kama karya ita kuma aljanna ta ce ita kuma masu shigarta sai masu rauni miskinai su ne ciki sai Allah ya ansa masu da suka gama maganar su ya ce masu bihadihi an ci azabi ya ce ke wuta azaba ta ce ke azaba ce wa azibu biki man asha ina azabtar da ina yin azaba ne da ke ga wanda na ga dama wa rubbama qala wani wurin kuma zai iya cewa qala usibu biki man asha ina sabar da ke ne ga wanda na so azabtar da shi da ke wa qala li hadhihi sai ya ce ma aljanna ita kuma anti rahmati ke ko rahmata ce arhamu biki man asha ina rahma ne da ke ga wanda na gana ba wa li kulli wahidatin minkuma mil'uha kuma kowace cikin ku nayi mata alƙawarin za a cika ta haka kada kowa ya damu kowa da ka san shi ba wanda zai ɗebi na wani ke aljanna za a cika ki mutane sai sun cika ki ke ma wuta mutane sai sun cika ki so na kada kowa ya damu akwai kasar shi can gaba za mu gani ita aljanna yan aljanna za su shiga aljanna a ƙara lullunka masu ma ai masu ƙari amma bata cika ba to sai a halitta kuma wasu mutanen a ciki saboda zama da makwabci kai ga ka cikin gidanka ga gidaje da yawa ba kowa a ciki yana sa ba za ka ji nishaɗi ba to sai a yi wasu ciki a sa wasu kuma suka ce a'a za a cika ta ne da wasu kalan mutane sai aka ce wanda ya mata wadda ta mutu ko budurwa wadda ta mutu ba ta yi aure ba to za a halatta wasu mazajen can don ta samu mijin da za ta aura haka nan su ma mazan wanda suka mutu dama za a ba su su ma to wannan ne za a yi wasu a ƙara da yawa wannan shi yasa ran in ba kuma ta ba muka yi magana a wani littafi aka ce mata sun fi yawa a cikin aljanna kamar yadda a wuta su ma a'a ai baka gane bane ba ka nan kai wannan kai shuru yan fashi ba na magana da yan fashi in an dunkula al'umma wancan maganar da ta sa ka ce shine annabi ya ce mafi yawan al'ummansa mata su suka fi yawa a wuta ko shi ne yasa kace mm tun aka dunkula aljanna gaba ɗayanta wa suka fi yawa a ciki mata ne suka fi maza yawa a ciki saboda shi namiji ɗaya yana da da yawa sannan ga hurul in da aka yi a ciki wanda suna na a ciki ga kuma matan da su kuma sun mutu sun je sun shiga aljannan ba su da maza suna nan tare da yawa da yawa da abin da su shi yasa aka ce mata ne mafi yawa da yawa a cikin su in an kwatanta maza da ke aljanna matan da ke cikin aljanna sun fi mazan da ke cikin aljanna yawa ka gane yanzu ko bai fito ba dan ka gane wai wasu sun ɗauka kamar ma na gane masu fashi ai na gane masu fashi ina akwai wanda na san kullum yana nan akwai wanda na san ɗauki ɗai ɗai ne akwai wanda na san zuwan shi ya fi rashin zuwan shi yawa akwai wanda na san rashin zuwan shi ya fi zuwan shi yawa ina ganewa sosai ina ko an zo da balle yanzu yan kaɗan ina gani ko sanda kake shigowa wata rana ina gani sanda aka gama kuma ina zo nan ina kallon ku gaba ɗaya ina iya tuna wanda suka zo zo sai dai watakila a yi rigima wajen suna a yi ina ganewa kuma in ka zo yau ka dawo gobe ina gane cewa jiya kana nan yau kuma ka dawo ina ganewa sosai sai dai kawai abin da ba za a rasa ba amma kada mutum ya ɗauka ba na ganewa in bai iya bashi da kai bashi ina ganewa wanda ba sa nan ina ganewa ina ganewa sosai sai dai kawai ta ranar tun da ba tone-tone ake ba a shiru likulli wahida minkum mil'uha kowace za a cika ta fi izami ahlin nar wa kubhihim fiha Allah ka tsare girman yan wuta yan wuta suna da girma a cikin wuta da munin su a cikin wutar ga girma ga muni dan wuta yana da girma dan wuta yana da muni عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رويته حديثي من زم الله يهاتي ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع abin da ke tsakanin kafaɗin ɗan wuta kamar yanzu daga wannan kafaɗan zuwa kafaɗar shi ɗaya ta ɗan wuta tafiyan kwana uku ce ga mahayi mai saurin tafiya malam sani mutum ko doki zai hau dokin nan mai sauri kuma yana gudu ya wurin ya yi sassarfa ya tafiya ya sassarfa ya tafiya ya kwana uku yana tafiya kasan tafiyan nan ta yi nisa to ka faɗa ɗan wuta daga ɗaya zuwa ɗayan haka faɗin ta yake ka faɗa shi ɗan wuta kawai ka faɗa shi وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال درس الكافر حقولين ترمي شيني درس حقولين كافري حقولين نن نتكي ترى me kuke ce masu ko to guda daya girman dutsen Uhud yake da shi girman dutsen Uhud shi yasa wata rana muka je Makka muna Madina sai aka ce za a je masjid quba amma da Allah za a zo da mota a kwashi mutane da dama kuma in an je ana so a samu wani ya danyi masu yayi nasiha sadda za a je da sadda za a dawo sai aka nada ni aka ce mu je a wannan muka tafi alhamdulillah aka nada mu mu biyu ɗaya ya fara yi muna tafiya da za a dawo sai aka ce ni ma yi Allah da ikonsa mun je mun ga Uhudu mun sauka mun fita mun ga abin da muka gani muka dawo aka ce mu je mu yi duk inda za mu je dai mun je mu je muka dawo da muka dawo sai na ce kun gani shi yasa kullum ake so mutum ya yawaita aiki alkhairi na ce in mun zo aikin hajjin nan ya kamata duk wani abu da za mu yi mu samu lada mu kokari mu yi shi da ce da yawa kun ga za ku ji a cikin masallaci akan ce wato ine ne ma alsala mine ne za a sallar janazan nan ma suke cewa sanatul janaza yarhamukumullah ko na manta dai kalmar eh as-salatu ala al-mayyit yawa as-salatu ala al-mayyit shikenan eh ko alal amwat in an kawo gawa to wasu sai su ga kamar ma ba ruwan su tunda haka ne ba kawai su fita su tafiye su sai na ce musu kun gani yana da fa'ida duk da an ce sallan gawa fardu kifaya ce to yana da kyau in an ce mana mu rika zama muna samu muna yin sallolin nan in an ce mana za a yi sallah akan matattu mu jira mu ma mu sallan nan mu sannan mu fita ga ladar da za a samu an ce idan kai sallah ga mamaci ya mutu aka yi sallah da kai za a baka lada kamar girman dutsen uhudu idan ka je makabarta ka raka aka kai shi makabarta za a baka kamar ladan qirat ne aka ce qirat kowane yanki na ladan nan kamar girman dutsen hudu da aka yanzu idan mutum ya sallar janaza sannan ya je makabarta ya samu qirat kamar wannan dutsen uhudu sau biyu aka ji daɗi na ce akwai ayyuka da yawa da ake nuna mana cewa idan ka ɗauki dabino ka bayar za a yi tare nan shi za a yi tare nan shi har anan mun karanta ya zama kamar girman wannan dutsen sai da aka kwanta sosai a nan wurin aka gamsu na ce saboda aka mu yawaita aikin lada mu yawaita aikin lada aka ce alhamdulillah alhamdulillah sai na ce to kuma ta wani wurin da za mu ƙara jin tsoro mu ta roƙon Allah ya kare mu daga shiga wuta saboda kun ga dutsen nan suka ce eh na ce to wannan dutsen shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana ya ce haƙorin ɗan wuta a ranar kiyama ta haƙorinsa kamar wannan dutsen ne guda ɗaya haƙorin guda ɗaya to yau wannan irin wannan dutsen so talatin da biyu a cikin bakin mutum ya girman kan ya girman jikin to daga nan ne fa kai tsit na ce ku ƙaddara yanzu nan a ce irin wannan dutsen wanda bai ga dutsen ba ai su yanzu daga dutsen muka taho don haka dole kowa mota ta yi tsit har muka kai harari ni ma mai wazin bari ne saboda ga dutsen an gani sannan kuma ga inda aka ce irin shi so talatin da biyu a cikin bakin mutum to ya girman bakin ya girman kan haka dan wuta yake saboda haka mai taro ba Allah kare mu daga shiga wuta wannan dutsen ga wanda bai gan shi ba tsawon shi a sama mil ɗaya ne tudun shi mil ɗaya a sama a ƙasa kuwa inda ya kwanta mil bakwai mil bakwai daga nan zuwa ina ne ya kai mil bakwai kasan da ya wuce ungo sarki ya wuce badara ma to 7 km ya kusa kai wajen trefiya ya kusa ya kusa kai inda ake trefiya yanzu daga nan wani ya kusa kai wajen nan ko kuma mu ce masallacin wannan dattijan nan yau zangon daura daga nan to auna ka gani wannan wannan abin nan din shi ne a kwance ƙasa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kullum wanda Allah bai sa sun je nan kuri Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su dama su ma su je su gano da kansu in ka gano ya zama kana da tunanin so kake ka fassara nusus abinda ake gaya man nan baka gan shi ba kada ka je maka da tunanin ka je ba bauta ka je ba yawo ka je ka je ma duk wasu wuraren a gama baka ma san an je ba mata su tafi wajen sa haƙori har a gama zuwa a kwaso su a zo da su makka ba su ga madina ba in cikin hukuma alhazai kika je muddin kika bari aka riga aka ɗauko ki daga madina ba ki je makka ba ki je ba ki ga waɗannan wuraren ba sai dai wata shekara in kin koma dan baya yiwa ki zada passport ɗinki daga wajen waɗannan alhazan ki samu dama to sai tsofaffin alhazai tsohon alhaji ne ya san yadda zai yi in bai wani abun bai san zai iya zuwa zai iya zuwa in jiddare in ma ina ne zai je duk da wasu kan je a basu wata takarda amma wannan takarda wani lokaci to sai an baka takarda in kana son ka tafi wani wuri sai ka je da wannan lambar naka sun ji dalili sun ji wani abu muhimmi kuma suna ganin ba wani abu zaka yi wanda ba wannan ba sannan za su baka tasiriya wanda zaka iya zuwa wurin ka dawo in aka ɗauko ka baka riga ka je ba zai wahala ka koma sai dai ka san ka san shige shige yadda za a yi ka samu tasirih su baka takarda su baka wannan permission na ka je ka shiga can ba irin Najeriya bane nan da zaka tashi yanzu ka ce zaka Kano ka zaka wani ka tafiyar ka ba mai cewa da can ba zai yiwu ba balle kai bako to ai wasu kaga masjidul quba yanzu kai yanzu da kake gani an je masjidul quba baka ga baka ga yadda matan su sun je nan suke fara zuwa suna sauka fa dama sun tadda agent masu sai da tuwon nan to na san dai a cikin ko yanzu ya kuwa dama sun san wanda suka zo yau sun san wanda suka zo tun daga bansu ake kawo su so na kai so sai assalamu alaikum ga wata tsohuwar hajiya ita da ta saba to masu son a kai su wurin sa haƙori gobe da karfe takwas muke tafiya ana sallah asuba ki shirya a je wajen wata haƙorinta kaman galma ta ce ta sa uku mijin ya ce in bata dawo da uku ba sai ta biya shi kudin hajji da ya biya wannan ta sanyo mai wai uku ya ka baki shi ne wai ta sanyo mai uku ɗaya a nan ɗaya a nan ɗaya a nan duk inda ta yi hajiya ya ta sanyo uku to wata kuma haƙorinta gaftara gaftara don haka sai a je a wuni ka ɗaya a wuni ka ɗaya a wuni ka tun da safe a samu haƙorin da zai mai daidai ina a wuni ana fama wata shekara mun je muna magana aka tara na mitin ana cewa waya za a yi da matan nan wata baiwa Allah malama ce ta ce wallahi magana haƙorin nan fa ba yadda za ku yi da matan nan ku bar su kawai su sa dan ita yanzu ta san wata hajiya tana nan a wannan zuwan mijinta ya ce sai ta sanyo mai guda biyu in ba haka ba in ta zo duk ɗaya da bata sa ba saki ɗaya saboda haka ta sanyo mai biyu ta za ku yi da su ba yadda za a yi da su sai sun sanyo to amma dai su je su sa din su samu kuma zuwa wurin da ya kamata su je idan mutum ya je wancan masallacin ne yayi sallah ba raka'a biyu za a bashi daidai da ladai yayi umra to kuma mutum ya je bai yiwa ba har ya dawo an malam kan wato abin da yake faruwa ko mu san cewa wannan wanda ake sanya musu irin wannan kai ne ba
to yanzu idan za su rika zuwa to azaba zuwa kyau inda dai sun sun sa akwai asibitoci da gwamnati ta ware na zuwa wurin na zuwa wanda za a je a biya kuɗi ya yana daga cikin abubuwan da muka fama da dadi kan cewa ya kamata hukuma da zai shiga ciki gaskiya saboda tun daga nan wacce take so ɗin ta sanya kuɗi ta biya kuɗinta a wuce da ta straight zuwa wannan ya fi ya fi kyau to ana ga yanzu bankuna sun zo sun shiga cikin abin nan din suna abin nan gas ya fi ya fi daɗi cewa yayi kuma wanda ake sa masu ma a can wurin din ba mai kyan bane hukumar saudiya da ta gano cewa su komi nasu adalci ne ba a maganan zalunci da suka gano alhazai dole su da son waɗannan haƙoran su sa sai ta je ta ba da umarni a asibitocinsu cewa duk wanda yake so ya je asibiti a sa mai ga kuɗin da zai biya to zaman official din nan sune mutane ba za su sai su je su sa na bayan gida kuma mara kyau to kuma in asibiti ne su suna da kayan aiki wadatattun da da an je kawai hakorin ki ko galma ne za a yanke a sa miki kawai wanda zai yi daidai lafiya lau a biya kuɗi riyal ɗari uku da nan ɗari uku da hamsin to kaga bai ma fi bai kai dala go- go- bai kai dala ɗari ba bai kai dala ɗari ba kike ki ma da dala ɗarin ki kawai a rangaɗa maki mai kyau a cikin asibiti hankali kwance mata su sa maki a cikin abun nan ba wannan damuwan ba wannan abun nan kuma mata an bar su an shari'a ta ce suna iya sawa in suna so namiji ne aka ce ba zai sa ba sai in haƙorin shi na da matsala yana girgidi ko wani abu ya sa wannan farin wanda zai abun nan in haƙori in ya sa saboda maganin haƙori wannan shi zai iya sawa shi dan da ruwa amma namiji ba ruwan shi da wannan kawai namiji je kai sallah kawai amma mata su an ba su dama saboda sun ya halatta su yi kwalliya da zinariya sau da tun da tana ƙara masa kyau su dinga washe baki to su je can asibiti a sa masu ku ƙara jaddada maganar nan malam abu kace karfi tana da kyau wannan ku ƙara gaya masu yana da kyau gaskiya wannan ya kaga zaka sa amintacce wanda zai zo kuma ya dade ba wata matsala ba zai damu haƙorin ba ba zai mata illa ba tunda asibiti ne aka gwada ta daidai abun nan ɗinta kuma su yanzu asibiti ne duka ma suna da measurement na, na kowane
jami'an da jami'an kowa so ke samun kuɗi suka zo su ce ku biya ɗari biyu ko ɗari uku eh a waɗannan wuraren za a je a kai su kuma su su biya riyal ɗari ɗari sauran ya zama nasu ne shi da ake samu Allah ya kiyaye to kullum nan kai baka san ba wurin ba idan in cikin littafi za ka yi tambaya ba nan ba don wannan baka san shi ba ehem idan aka sa wannan haƙorin da bot eh idan kuma mutum ya zo mutuwa hakan zai tafi da to wannan kuma sai dai ka je ka tambayo su ko sani ba eh yaro ka je ka- ka dinga jan bakin gawa ne saboda ka fito da wasu hakori kai idan ruwa mai kakale shi duk rikicin da ake ba mai gano shi wai shi ne wai zai zai in ba ta yi ajiya ta wato wata ka ta mutu za ta bi da kuɗin ka ya kwakwalo hakorin a ji a buɗe bakin hajiya ta kwakwalo bakin ta saboda ta ta baka hakorin ta kai wala bakar kaka baban mu ko ga ka kakalo so nawa idan da duk abin da ake faɗi sai ya kwanto yana kallo to yanzu hajjiyar nan da aka zama wannan haƙori mai kyau in ta mutu ya za a yi da haƙorin nan a ji a buɗe bakin gawa a samu laya a ce za a ɓamɓaro shi kai ku kyale ta da tafi dako a karfakan la ko ku za su laya ɓamɓaro a korin gawa sai dai ka ne wani nace zo ana so kuɗi kyale ta da korin da tafi a ita ba ta Allah gafarta ba wata rana kullum mutum kiyasi yake yi rabu shi yanzu ya yi rabu ne da karatun da muka yi can wata rana da aka yi magana cikin muktasar ko cewa mutumin da ya zo mutuwa yana da zinariya saboda mugunta ka a gaje shi sai ya haɗiye zinariyar to ya za a yi da shi sai ma muktasar ya ce a kwasa suke sha sabutowa mutane da kuɗin su ai wannan kuɗin na magada ne kuma mugunta ta sa ya haɗiye su yanzu dan shi ka a ci gadon shi shi ya ga ga dukiyar shi zinariya ya tara ya zo ya haɗe ta ko cikin ala'ayi halin ta mutu ba mun karanta ba wani da ya ga zai mutu kawai ya ce ta wallahi shi ba zai yadda ba ya yi wahala ya nemi kuɗi tun yana yaruwa yana tsufa kuma gashi bai bauta Allah ba yanzu kuma zai mutu ya ce ban ma magada kawai kuɗin nan su zo su ta shan shaɗaɓa a banza sai ya nemo man gyaɗa kawai ya ɗauko zinariya shi ya ajiye ya dinga ɗauka yana yana tsoma a cikin man gyaɗa saboda ta yi sulɓi ya haɗe abin shi ya ɗauka ya sulɓa ya haɗe to amma kuma kafin ya gama haɗewa kuma ya mutu dole ya ba sauran yana kuka ya ce shi wallahi ba zai ba kuɗi shi ba ya ci wahala tun yana yaro yana neman kuɗi yanzu kuma ya mutu yana gani ya ban ma wasu su ci gado shi ba zai yi ba ya sa man gyaɗa ya dinga tsoma cikin man gyaɗa yana haɗewa saboda bala'i na gobo baya ta a ce mu dawo baya akwai bayani sosai mu bari ciki gari abin nan gaskiya maganar ɗan wutan nan tana da tada hankali amma ai ina ne to mu bar shi haka nan din izami ahlin nar dai girman su yan wutan wa qubhihim da munin su yadda suke da muni a ciki shine muka ba da fara ba da misalan nan saboda a fito da karatun fili ya zo ya abin nan haƙori gashi nan an fara magana ga sauran abin da za a yi magana cinyar safa wurin zamansa duwawun dan wutafa girman shi shine za a ji mu bashi haka nan Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu to sai gobe an ba da jawara mu tsaya nan mu tsaya nan wataƙila akwai abin da sai gobe ne Allah zai sa mu faɗe shi abin nan ba mu bari ya nan na tafi bi hala addu'a dai da za mu yi ta yi babban abu dai a cikin darasin nan musamman mu yi ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da shiga aljanna ya kare mu daga shiga wuta gashi nan an yi magana in ka faɗi so uku to ita aljannan ce za ka riƙa roƙon Allah ya shigar da kai cikinta wuta kuma wuta in ka faɗi so uku ita da kanta za ta riƙa roƙon Allah ya kare ka daga shiga cikinta ko wannan kaɗai ma mutum ya riƙe ya mun ke karatu Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu kuma ya mu mafita kare mu daga shiga wuta na tafi bi hada subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin ya rahimad du'afa wal fuqara wal ghuraba wal masakin anzil rahmataka alaina ala walidina وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وهب اخلاقنا وقو ايماننا وسدد عند السؤال جوابنا والى عمل اهل الجنه اهدنا توفنا عن تراض عنا واحفرنا في دونة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إنسانا بالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما سعوا إليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين